وقال ابن عباس الجروز التي لا تنقر إلا مثلا لا يغني عنها شيئا يهدي يبين باب قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين وقال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول قال الله قال الله قال الله مثله قيل لسفيان رواية وقال فأي فأي شيء قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال عن عن الأعرج قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذكرا من بلد ما أطعمتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قرأ أبو هريرة قرة أعين
malam ya ce bismillah rahman rahim suratu sajda imam mujahid ya ce kalmar mahin kalmar mahinun da Allah ce sun maja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin kai kai ya ana ɗaukaka zo ka miƙe a gurin ba shi ka kwanta maka wannan ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كلمة مهين مي أكي نفي دي مهين أنا نفي ضعيف الله ينا بياني أكن يا هلتشي أنهم واتو ɗan adam daga ruwa wanda yake mai rauni shine nutfatul rajul maniyin namiji kenan dan adam an halicce shi ne da ruwa wani irin ruwa ruwa ne wanda yake da'if mai rauni don a nuna mutum ya san asalinsa kai mai rauni ne kuma daga ruwa mai rauni aka halicce ka duk inda mutum zai tunani na girma ko ɗaukaka ko cewa allah ya bashi wani abin da ya bashi to sai ya cino ta ina aka same shi shine ma'anar ayar min ma'in mahin sai kalmar dalalna yace wa qalu a idza dalalna fil ardi a cikin surar sajda idan muka halaka kalmar dalalna tana nufin halakna muka halaka muka zama turbaya a cikin ƙasa babu mu dan adam da kake ganin sa akwai lokacin da za a neme shi babu shi ya ya mutu an bunne shi ya riɓe tsutsa ta cinye shi ƙasa ta cinye shi ka tona kabarin za ka ga ba komai sai ƙasusuwa in sun saura suwa ya rabbi amin ya Allah ya rabbi amin ya Allah ya rabbi amin ya Allah haka dai yanzu gashi nan ana ta abubuwa fafa fafa a je a dawo a tashi a fadi a yi kaza a yi fada a yi jage zage a yi bala'i a tara a ajiye a makale a ƙarshen mu dai duk da kake ganin abin nan shine a tona rami abin ne ka kamar yadda in kana so ka binne mushi kai ya dame ka da wari sai a tona rami sai a binne shi a rufe shi shikenan sai kuma a ci gaba da harkoki ka taba tsammanin dan ka mutu za a daina abin da ake abin da ake za a ci gaba da yi ya'yanka za su ci gaba da mu'amalolinsu gidanka zai ci gaba da gudana wani zai karɓi makullin motar ka ya mataki ya taka da ya zama tashi shagonka wani zai zo ya zauna Allah musta'an ya rabu muna neman afuwarsa Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani to irin waɗannan ayoyin abin da suke nuna mana kenan za mu halaka a cikin ƙasa wasirna turaban ne ƙalibin abbasin abdullahi da abbas ce allah ya ce a walam yarau anna nasuqul arda anna nasuqul ma'a ila al-ard al-juruz menene al-ard al-juruz ita ce wato ƙasa allah ce da tumtiru busasshen wuri wanda baya samun ruwa kanda tsandauri amma allah zai iya bata ruwa ta sha ta ƙoshi kuma ya fidda tsiro a kanta saboda ya isa ya yi haka ɗin sai kalmar nahdi ya ce nubayyin daga yahdi da nahdi a walam yahdi lahum kam alakna min qabli min quruni ba mu bayyana musu ba bai bayyana da gare su ba ba mu qawlu ta'ala ba mu qawli ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfira min qurrati a'yun rai ba su san abin da aka ɓoye mata ba abin da zai faranta mata rai na ni'ima a cikin aljanna min ƙurrati ayin aimin mata ƙillu bihi uyunuhum abin da mutum ya gani zai ji daɗi hankalinsa zai kwanta a gidan aljanna idan ya yi aikin samun gidan aljanna ay la ya'lamu alladhi akhfahu Allahu lahum ba wanda ya san abin da Allah ya ɓoye wa bayansa na ƙwarai a gidan aljanna la malakul muqarrabun ko mala'ika bai sani ba wallahi mala'ika bai isa ce ga abin da Allah ya tanada wa bawa mumini a aljanna ba wala nabiyyun mursalun annabi ba wani annabin da zai ce maka ga abin da Allah ya tanadar wa mumini a gidan aljanna shine fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون sakayya ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi dangane da abin da kuka ainihin wato kuke aikatawa sallar da kake yi karatun qur'ani da kake yi sadakar da kake yi biyayya da kake yi ibada da kake yi duk wani abin da bawa yake nema na qurb neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to Allah zai mai sakayya a gidan aljanna kalmar balha mun faɗa a sacin da ya wuce tana zuwa da ma'anan kaifa ta yaya ko kuma bari kaza da sauransu na malam ban gane ba abin da kake nufi shi ne da annabi ya ce mana ilmu ra'at na'am na'am da sabi'at wa la fadra ala na'am na'am na'am na'am Yadda duniya ta canza eh haka to na gani gane aka samu da a ce an faɗi cewa za a samu kaza ko daidai kaza ko Mm.
kaza ko kaza to da zamani ya wuce wannan su turawa ko kuma da suke da technology sai su ce ai yanzu sun sun- wuce aljanna.
gaskiya ne gaskiya ne shi magana annabi ai wahayi ne ko yanzu a duniyar ma ai abubuwa suna ta zuwa wanda suke bayyana da annabta wato wato ba ba wani wanda ya sani sai dai a ga zamani ya kawo cikin ci gaba kwanan nan muke nake duba wasu kayayyaki na nake ganin kaset kaset na karatun nan hasan da muna yi rediyo muke danna tas na ɗauka suna nan barkace sun zama kaya ba yanda za mu yi da su sai dai eh kaset kaset sai dai sai dai mu mu cire mu mai da shi mp3 a ɗauke a tura shi a iska yanzu yanzu ajiyar abu ma ka ajiye shi ma yanzu an daina sai dai ka sa shi a sama ka ka ka ka ka ka ka sai space a ka sai wuri wai a sama ka ta tura shi kawai amma yanzu ka ajiye kaset duba cd da da ba a bakin titi ana sai da cd ba malam kasar kai ka an daina yi kasar ka da kaset na rediyo da na bidiyo yanzu duk ya zama kaya ban sani ko kuna ganewa yanzu haka ina da rediyo rediyo da muke karatu kan muke rikodin nan sun fi nawa wasu ma a kwatana na sa aka yi ta siyo su suna nan sun zama kaya kyauta ma in bawa wani ma ya karba na rasa wa zan bawa ko a ƙauye ba a kunna kaset yanzu da wahala kaga mutum ya danna kaset das ya ƙare ya juya an daina sai memory to memory ma za a zo a daina wani ya ce malam nan gaba fa za a zo da hannunka ma za ka rika daddana abubuwa kawai haka na ce a tafi wannan ya ce kwarai kuwa yanzu hatta passport da ake tafiya passport wani ya ce akwai zamanin da za a zo ba za a rinka tafiya da shi ba da ka zo kawai kana tsaye akan kwamfuta da ka hau wani abu za ta suka ne haka za ta scan za ta nuna waye kai ga hotonka ga shekarunka idan idan fasfon naka ya yi expire da za ta fara ko takarda ba za ka rike ba za a yi ta yi za a yi ta yi lokacin sai aka yi bayanin aljanna abba Allah ya mana afuwa zaman lafiya ka kawai kai imani da Allah amma abubuwa suna canjawa rapidly yanzu yanzu ne abu zai canja yanzu nan za a daina yayin abu kuma an wuce ka haka kai ma in ka zauna ba ka yi kokari kai musayar duniyar kana ta abubuwa ba kana ta updating abubuwan kana iya inganta rayuwarka ba to za a barka a baya ne mu je malam suratul azab
سورة الأحزاب وقال مجاهد فياتيهم قصورهم وأب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي أمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مؤمن إلا أنا إلا وعن أولى الناس به في في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما الم- فأيما المؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فليأتني فأنا أو فأنا مولاه باب wannan ah, wannan shi ma mun karanta kalmar sayasihim a suratul azab sura ce ta madina tana da ayoyi 73 kamar yadda muka faɗa sayasihim yana nufin usur benaye min sayasihim ay min usurihim wa usulihim jam'i ne na sisa dukkan abin da mutum zai gina ya kare kansa daga kar a ganshi ko iska ko zafi ana ce da shi sisa bisad a larabci da aka min sayasihim ana nufin wato gine-ginen da suka yi sai faɗin annabi a faɗin Allah cewa annabi Muhammad sallama ya fi mumini cancantar kansa da kanshi annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim ma'ana manzo Allah sallama duk wani mumini da ka sani to annabi sallallahu ya fi shi cancantar ya fi shi son kanshi da kanshi kai da kake jin kana son kanka to annabi ya fi ka sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi idan ranka ya kiraye ka zuwa ga wani abu kuma annabi ya kiraye ka zuwa ga wani abu to annabi ka bi shi shi ya fi cancanta da bi ranka da ka bi son zuciyarka ya kawo hadisin ibrahim ibn munzir ya ce mazala yana faɗa ma min mu'minin illa wa ana aula nasu bihi yawm alfid duniya wal akhirah babu wani mu'mini face ni na fi cancanta da shi a duniya da lahira ga baki ɗaya in dai mutum mumini ne kowaye shi kalmar aula ina nufin a haƙƙuhun bihi aula a haƙ ya ce in kun ga dama ku karanta annabi aula bil mu'mini na min anfusihim ga fassar ya ce babu wani mumini da zai mutu ya bar dukiya to ya je magadansa su gaje shi ni ba da bukata man kano ko suwaye famanta raka dainan duk wanda kuma ya bar bashi au daya'an ko iyali masu rauni da rauni da nauyi daya falyatini wa ana maulahu to ya zo min ni kuma ni ne majamincin al'amarin sa ni zan taimaka masa mu je
باب حقوقهم لآبائهم هو أقصد عند الله قال حدثنا مؤلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا نتلوه إلا زيد بن محمد حتى نزل حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله babu shi wannan babin yana magana da akan kiran suna duk wanda za a kiraye shi a kira shi da sunan uban shi ko waye uban ko mawakaci ne uban shi ko kafiri ne ubansa ko mun talaucin ubansa ko mun raunin uban shi wadu'uhum ay unsubuhum ku nasabta su ku danganta su li abaihim alladhina waladuhum iyayensa da suka haife su kowa za a kira shi a ce wani dan wane ba ruwan Allah da raunin ubanka ko wani sauransu wannan shine yafi adalci shine huwa aqsatu inda Allah a wajen Allah wanzan Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi na Mu'alla ibn Asad shine malam Imam Bukhari daga Abdullahi ibn Umar Zaid ibn Harisa Zaid ibn Harisa sunan baban shi Harisa maulan manzan Allah ne bawan shi ne ya shida ba ma kiransa sai dai mu ce da shi zai dubin muhammad a lokacin da ake yin tabanni na yi bayanin tabanni cewa mutum yana iya ɗaukan yaro da yake gidansa yake ciyar da shi yake kula da shi ya ce a rinka kiransa da sunansa shi mai gidan da ana yi a jahiliya amma yanzu musulunci ya hana Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan iyayensu ne fi adalci ya fi dacewa a wajen Allah da haka daga gidan annabi aka fara hana tabanni aka hana wani ya liƙa sunan a sa da sunan dan wani dan yarka ka ce a kira ka da a kira shi da sunanka dan yayanka saboda ya mutu ka ce a rinka kiran yaron da sunanka saboda kaunarsa saboda wai kulawa wai ka haɗe shi da 'ya'yanka wannan jahiliya ne annabi ya faɗa a hadisi duk wanda aka kira shi da sunan da ba na ubansa ba kuma ya san cewa wannan mutumin ba ubansa ba ne faliyata bawa a makadahu minan nari ne wurin zaman sa autar jahannama kafin ma ya mutu mu je mana babu wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila nahbahu ahaduhum aqtariha جوانبها الفتنة لا توها لا أوها قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن قمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يرى هذه الآية نزلت في أنس بن نضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حارثة بن زيد بن ثابت أن زيد بن أن زيد بن ثابت قال لما نسخت لما نسخت لما نسخ لما نسخنا صحفا في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرا أسمع أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها أجدها لم لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه wannan Allah yana ba da labari fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila magana ne akan sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ya cika alƙawarin sa shine akwai kuma wanda yake jira ba su canja addini canjawa ba ba su canja imani canjawa ba yabo ne ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama faminhum ai cikin mazaje sahabbai da suka gaskata alkawarin Allah alkawarin da suka yi wa Allah shine ma ahadullah alai kamar ka ce nayi wa Allah alkawari zan yi imani nayi wa Allah alkawari zan kula da sallah na yi wa Allah alkawari zan yi azumi na yi wa Allah alkawari zan yi sadaka faminhum daga cikinsu man wato man kaza nahbahu wa minhum man yantazir sun yi wa Allah alkawari sun kuma cika alkawarin shine man kaza nahbahu suwaye ana nufin sayyidina hamza da shi da mutanensa wa minhum man yantazir akwai wanda yake kuma zaman jira yana jiran shahada kamar usman kamar talha suna jiran wato ko dai Allah ya ba su shahada ko su samu nasara wa ma baddalu ba su canja alkawari ba wa ma baddalu ai wala gayyaruhu wa ma baddalu al'ahada sun rike alkawari mutum cikakke shine mai kulawa da alkawari ba su canja ba tabdilan wato min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai har zuwa a ƙarshe wannan ba za a ce wai wannan aya ta tabbata an tariqil ahad bane saboda an same ta a wajen mutum daya a shi qur'ani gaba ɗayansa ai tawaturi ne ai akwai aya ai an ta karanta ta a zamanin annabi ai an santa to da yake da qur'anin a rarrabe yake wata aya a can wani ƙauye wata surar can wajen wani sahabi an rubuta a jikin allo ko jikin buki ko fata sai daga ba aka zo aka yi ta haɗa shi aka haɗa shi yanzu waɗannan mutanen malam waɗannan mutane da suka mana wannan aikin ƙur'ani na fada a rarrabe yake a watsi suka haɗo shi suka tattaro sura-sura suka jera wai ɗan shi'a ya zo ya buɗe baki wai ya zagi sahabin annabi ai waɗannan mutane ai ba su da albarka iya rashin albarka mutum ya zama ɗan shi'a a rayuwarsa wallahi kuma ya ɗauki ƙur'ani ya karanta ko don me yake karanta shi uku ka rufe ido kurinka ta zagin mutane me suka maka mutum ya zama addininsa kurin shi kawai sahabi zai ta zagi a ta nemo laifinsu ga masu laifi yanzu a duniya da yawa dunnan duk masu laifi ne mu amma ka tsallake mutane da sun mutu suna kwance a cikin kabari sun yi wa addini hidima sun rubuta alkur'ani sun haddace qur'ani aka kashe iyayensu saboda addini wani ya je yaƙi ya kashe mahaifinsa saboda addini wani aka kashe shi wani aka yi kaza suka ba da rayuwarsu ba su gina dogayen benaye ba su hau motoci masu tsadan da kuke hawa ba ba su ci abubuwan cikin da kuka ci ba sai dan wannan zamanin ya zo ya kare rayuwarsa shi addininsa ya nemo laifin sahabi ya zaga subhanallah da haka shi an ci da rafidanci wannan aƙidar ta zagin sahabbai halaka ne muna kira ga samari matasa duk wanda ka ji a wa'azin sa malami yana sukan sahabi ko wani abu to ka rabu da shi ba malamin Allah bane wallahi halakar da kai zai yi kuma muna so ku lura da wani abu akwai waɗanda ba za su fito su zaga ɗin kai tsaye ba ta iya yana da aƙidar ta shi'ancin amma ba za ka taɓa jin ya kira sahabi ya yabe shi ba ba zai kira ba zai ta jan ku a haka kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya amma ya kira abubakar ya yabe shi umar ya yabe shi ya kira su ya faɗi alherin su ya ce a so su a musu addu'a ba zai yi ba sai da ya ɗan samu wata gaba ta suka kuma sai rinka suka to kai kaga dai irin mutane ka gan sanan dai kaga irin mutane dan shi'a ne ta kiyaye ke mu malam al'amura sun lalace wani mutumin ƙauye ya kira ne yake game ce malam gashi yau a ƙauyenmu a masallacinmu wani limaminmu ya hau ya ce gaba ɗaya hudu badde ya ƙara zagin imamu bukhari ne da imamu maliku aikin banza aikin wafi kawai an ajiye wasu datti bane bane a ce buhari ya ce wai wani maliku ya ce su ɗin su waye su kwakwalwa ce da su mu ma kwakwalwa ne da mu ka duba wannan sha sha sha malam ka duba wannan a ƙauye ba ya ce abin tausayi mutanen ƙauyen da su ƙur'anin ma ba su iya karanta ba su ƙur'anin ma ba su ma iya karanta shi ba tukunna me ya kai kaga koya masu zagin mutane sai da ya gama zazzage sahabban dama yau ya ɗauko wannan malamin ya hudu ba ya zage shi yau ya gama kuma ya zai wuce sallah to ka zagi bukhari ka zagi imam malik ka zagi sahabi kuma kai ka zo ka wuce ka ce a bi ka kai kuma kai waye kai kai fa ka wuce ka ce a daidai sau kuma a bika kuma ka ce kar a bi waɗancan wanda su suka ruwaito maka hadisin da ka koyi sallah malam akwai mutane marasa albarka a rayuwarsu kuma kai ina gaya maka in ka yi wasa ka bar aƙida ka ta zube maka ka yi asara duk abin da mutum zai a rayuwarsa ya kula da aƙida kuma ka kula da kowa duk wanda za ka saurare shi ka tsaya ka saurare shi da basira ka gane ina ya tunkara wasu kuma su kuma jarraba da Allah ya musu sai su zo su yi ta fifita waliyansu akan sahabbai da tabi'an ma gaba daya su kuma ka je ka ɗauko mutumin da ko littafi ne bai rubuta ba ka taba dan karama karamarsa ai wali wani yayi kaza gaba ɗaya addini ya kare akan bayanin wali wani ai tashi sama yake ai tafiya yake akan ruwa to mu ina ruwan mu in ya ga dama ya zama tsuntsu sai ni me yayi wa addini shine bayani ga abin da ya kamata a ɗaura mutane akai hanya ta kwarai a hada su da mutanen arziki abokanan manzan Allah sallallahu alaihi wanda suka rubuta Qur'ani suka haddace Qur'ani wanda suka je suka yi jihadi wanda suka ruwaito hadisan nan amma sai a zo ana ta tankisin su ana wulakanta su ana tozarta su su suka dauko addinin ma suka dauko maka suka kawo maka lokacin da annabi ya bar duniya sahabbai bayan an gama abin da gama suka ce to zama bai kama mu ba tashi zamu galibin su fita suka suka ce wannan addinin da ya koya mana za mu shiga duniya lungu da birni da sako sai mun yada shi suka ce bara mu bari mutuwa ta zo ta kashe mu a nan madina ba da yawan su zuri'a su a wasu kasashe a wasu garuruka suka gare kai da yanzu nan addinin ma kana yin sa ne in ka samu dama da haka ya kamata mu kula da 'ya'yanmu mu kula da iyalanmu mu kula da kawukanmu kuma lallai duk wanda za ka saurare shi ina shaida maka ka san wannan malamin meye aƙidarsa ne ba wai kawai a ni musulmi ne kowa ina ji ba wani zai kai kara mai halakar da kai waye yake kan daidai wa yake kira akan alkur'ani wa yake kira akan sunna duniya ko kana so ko ma ka so ba abin da ya fi alkur'ani da sunna annabi to a ɗora mutane a kai shine da'awar ahlus sunna ku bar mutane akan Allah ya ce annabi ya ce kar ku canja musu aƙida kar ku ɗora su akan wani ra'ayi kar ku ɗora su akan wani tunani da zai halakar da su duk ɗan arziki yana mutunta na gaba da shi duk mutumin kirki ba sai an baka aya ko hadisi ba yana girmama na gaba da shi mu ku sahabbai na gaba da mu ne su imamu malik su ibnu taymiya su ibnu al-qayyim mutanen mu ko jiya nan da daddare wallahi ina jin wani wai malami ne wai malami a ƙasar nan wai yana kira ya isa ko ibnu taymiya na fi karfin sa ka duba fa wannan malamin fa dan kallon talabishin dan karshen zamani dan duba waya ko ibnu taymiya ibnu qayyim ko wai wallahi ko wallahi na fi karfin sa almajirai na gindin suna ta kabbara su ma wawaye ya kira du malaman duniyar nan da ka sani wanda yau su ne ake cewa su ne wai shi dinwa a gabana wallahi wani malami a jami'a wai wai profesa ne shi ya mutu haka ya mutu akan bid'a lalataccen mutum Allah ya mana maganin irin waɗannan wallahi a gabana yana ya kira ibnu taymiya yana cewa yau ibnu taymiya ya ce wallahi ko shi yanzu sai na koyar da shi wallahi wai paper yake presenting fa ina jin wannan na tashi na bar wurin nace wannan dan iska aka ajiye mutane kawai larabci fa na minti biyu ba zai iya yi ba amma wallahi malam an tara mutane wai ko ibn taymiya zuwa lai sai ya koya masa sai ya karantar da shi yau haka ya mutu a banza a iska ku samari matasa dalibai ku kula al'amura sun canja duk wanda zai raba ka da aƙida ta ƙwarai ka rabu da shi ka rabu da shi mu je malam
babu qawlihi يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا فتعالينا أفتئكن وصرحكن سراحا جميلا وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله سنة الله استنى جعلها قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر الله أن يخير أزواجه وبدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلين حتى تستأمري أبويك وقال وقد, وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه صلى الله عليه وسلم قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي شيء ففي أي ففي أي هذا أستأمر أبوي وإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة na'am wannan aya cikin surar azab ne Allah ce ya yi annabiyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ga yawa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha idan har nufin ku rayuwar duniya ne da kwalliyarta ta morewa duniya dadin duniya shine a gaban ku fata'alaina umatti'akunna to ku zo za mu je yadda ku dadi amma daɗin mutu a talaq ake nufi za mu sake ku kuma mu ba ku abin da za ku ji daɗi bayan kun rabu da annabi wa sarri kunna sara'an jamila ai utalliqu kunna talaqan talaqa sunnati zan sake ku saki na sunna ba tare da na cutar da ku ba um, wannan ayar Allah ne ya tsaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa matan annabi fada abin da ya faru wata rana ne suka haɗu su matan suka yi taro a tsakaninsu a gidan annabi yanzu ba kaza ba kaza ba kaza shi annabi Allah ya bashi kaza ya bashi kaza amma mu gashi mata musa ba mu da kaza ba mu da kaza kaga halin mace ba sai haƙuri annabi ya zo suka ce suna da magana ya ce bismillah wannan ta kama muna so a sai mana kaza sarƙoƙi na kaza a sai mana kaya kaza muna so mu rinka yin kaza suka lissafo abubuwa na jin daɗi da morewar rayuwa a gidan da ake yin wata biyu ba a ɗora wuta ba gidan annabi sai a kwashe wata biyu ba a je kicin aka dora tukunya ba aka ce aisha ya kuke rayuwa ta ce wallahi ruwa muke sha da dabino sai dai mu ci dabino mu sha ruwa mu ci dabino mu sha ruwa yau ga matan sun haɗu sun ce sai an musu kaza saboda ai mijinsu babba ne shiru ya ce to a wata riwaya aka ce yana cikin wannan yanayi sai dina umar ya zo ya gan shi ya ga dai annabi bai ji daɗin wannan bayani da aka yi ba sai ya ce ya rasulallahi da muna makka mun fi ƙarfin matanmu da a makka muna zaman makka ana cikin talauci ana cikin rashi mun fi ƙarfin matanmu amma yau mun shigo madina matanmu ne ma suke yi su haura mu saboda sun ga an yi an buɗe an je yaƙi an kafa daula islamiyya an yi kaza kaji kaji abinda matata ta ce kaza kaza kaza kaza sauransu Allah ya saukar da wannan aya ce ya kai annabi ka gaya wa matanka idan rayuwar duniya kuke nema to ba damuwa jin daɗin duniya kuke so morewa kuke so shantakewa da shakatawa da yalwata to za mu sake ku za mu raba ku da annabi amma za mu yi muku mutu a tuttala idan namiji ya sake mace ana so ya mata ihsani to za a sake ku za a ba ku ɗan abin da za ku je ku in ji Allah umarti kunna wa usarrih kunna sarahan jamila ai usarri kunna wa umatte kunna kenan za mu sake ku saki mai kyau za ku samu alheri amma fa ba matan annabi bane ku saƙo ne Allah ya isa cewa in za ku zauna da annabi ku yi haƙuri da rayuwa bismillah in kuwa so kuke yi ku shaƙata ku more ku yi kaza to ba dai da annabi ba kenan rayuwa a gidan annabi rayuwar haƙuri ce bari ku ji abin da ya faru a cikin riwayar yanzu dai kun ga Allah ya ce zan sake ku kaga ba annabin ne ya magana ba saboda dan gatan Allah ne Allah ne ma ya ce zan sake ku Allahu akbar wa talliqu kunna talaqa sunnati ghairi mutarad kenan saki zai musu ya sallame su to shine yace at-tabarruj ma'mar yace kalmar tabarruj ana nufin an an an an an tukhrija mahasinaha da Allah yace wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula mata ku daina tabarruji mata wannan ayar da ku ake mace ta daina fitar da mahasinaha abubuwan da zai ƙara kyawunta da ɗaukan hankalin namiji shine at-tabarruj yana iya ɗaukan at-tabakhtur tabarruj al-jahiliyya ay mislu tabarruj al-jahiliyya irin yadda matan jahiliya wato suke yi tun tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu da zuwa kaza ko kuma zamanin da aka haifi annabi ibrahim khalil aka ce mace tana sa riga ta lu'ulu'i tun a wancan lokacin mace ta sa riga na lu'ulu'i ta rinka tafiya a tsakiyar hanya tana bayyana jikinta ga maza kula da wannan kisar malam tana bayyana jikinta kuma in za ta tafiya sai ta bi tsakiyar hanya wasu suka ce tsakanin lokacin annabi nuhu da annabi idris an yi irin wannan shekara dubu ne akwai wata jahiliyar wannan duk lokacin jahiliya ne ake fada annabi adam annabi ibrahim annabi nuhu annabi idris duk lokacin jahiliya jahiliya kamar yadda wasu suka fassara akwai wata jahiliyar kuma rayuwa mai rayuwar jahiliya mutane su kaura cewa addini suke su bi abin da Allah ya faɗa lokacin annabi isa da annabi muhammadu to menene wala tabarrajuna tabarruj al-jahiliyyati al-ula ku daina mata kuna fita kuna fidda jikinku kuna fidda kwalliyarku da adanku kamar yadda matan jahiliyan farko suka yi yanzu ka duba wannan ayar malam kamar yau ta sauka ka san mutum yana kallon yarsa budurwa za ta fita kirjinta a waje iya kallonta bai zai iya buɗe baki ya ce ke je kin luba jikinki ba yau je ka makarantu ka gani yau je ka gidajen yini in za a yi aure yanzu nan a bakin masallacin nan daga nan zuwa karfe goma karfe tara mata masu tabaruji nawa suke wuce nan me tabaruji mace ta yi shigan da dole sai ka ganta malam ga su a waya ga su a fili ga su a zahiri mutum zai zo da kansa a gidansa za a yi aure za a yi biki haka za ga mata wasu ma tsofai tsofai su matan aure ne amma suna bayyana tsiraicinsu a saka kaya a matse mace ta juya bayan ta kaga tana ta bayyana fitina tafiyar ta fitina zaman ta fitina maganar ta fitina yanzu har matan aure fa mace matar aure fa sai ta dauki waya ta caba kwalliya ta ado tunda ai an sai musu waya ba tana da babbar waya ba iyayen da matarka ta rena ka iya abin da za ta yi maka sai ta dauki hoton kanta tana zama aure ta ta yi kwalliya ta yi ado tana tura kawayenta sai dai kaga hoton matarka yana yawo ko mace ta ɗauki hotonta matar aure ta sa a dp ɗinta duk wanda zai buɗe ya ga whatsapp ɗinta ko facebook ɗinta sai ya ga hotonta saboda ai 'yar zamani ne 'yar whatsapp ne da 'yar facebook to ina shari'a ina lullubi a nan ƙasan nan abin da aka yi a nan an yi lokacin da billahi azimu iyayenmu mata biki wallahi biki da ake na aure malam da daddare ake yinsa taron biki da kake gani ba a yi da rana ba a yi da rana sai da daddare maza sun koma gida sun bar kasuwa sun bar gona suna gida to mata sai su saboda duk wacce ta fito a duhu ne a garin nan fa aka yi wannan abin karka cewa yawan wuri kasar hausa amma dubai da abuwa suka canja yanzu yau burin mata in za a yi aure ko biki tsiraici za ku yi ta rikici wani bawan Allah ya zo zai za su auren da yarsa ya zo yana ce a taimaka mai da addu'a sun zauna da ita sun tattauna da yarinyar nan ta yi haƙuri da event center nan yarinya fa ta fanɗare ta ce wallahi ci an yi taron nan ubanta fa shi zai sai gado shi zai sai katifa shi zai wai sai an yi zaman mitin da ita da sulhu wai an zo ne a taimaka wai da addu'a Allah ya sa ta yadda ka ci fadan Allah sai ta kira kawaye an yi kiɗa an yi rawa an kaɗa malam malam abun ba a cewa komai ‘ya'yan musulmi kaga ‘yar musulmi malam an yi aurenta malam in an zo taron bikin nan fa yanzu fa abin da ya saura tsirara ce kawai za su rinka fita magana hijabi daman babu shi ta fidda gashinta ta kirjinta a waje akwai wanda breziyar ma bilal azimu ta dau wani dan kyalle ko da aka dan daure haka kawai da dan zare kawai ga rabin mamanta a waje kar ka manta ustaz wannan taron da aka yi a gaban uwarta da ubanta saboda lalacewar iyayen wannan zamani ko ma a zo ka liƙa wa yarka wannan tsirara daga ita har pant ɗin da ta saka karamin wandon da ta saka a ciki malam wallahi ana ganin shi ko ga mace tana tafiya ustaz ta saka doguwar riga ta matse ta wato ta matse kugunta ta matse wani ɗinta kuma rabin doguwar rigar tun daga nan cinyarta a yage rigar take a yage ka ga mace za ganta doguwar riga amma in tana tafiya kana ganin cinyarta kana ganin kafarta wannan shine tabarzuci yaya za a yi albarka ki je ki nuna wa mutane duk tsiyarki namiji ɗaya ne zai aure ki in yau mace ta nuna tsaraicinta wa namiji dubu to namiji ɗaya ne mijinta da ke baki da tunani ki nuna musu me ko ga mace ta saka gashi ta saka hijabin amma kirjinta a matsayi an saka wani menene wannan me suna wani abin da ake sawa Fesmat din nan an saka an yi wani an saka gilashi wai wai wai wai wai ga hijabi ga niqabi amma ta sa gilashi tana zazzare ido tana abin nan kwalliya ce suke yi duk abin da mace za ta yi ta nuna a ganta tabarruj ne wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wani aure fa malam da aka yi shi fa da uwar miji da da uwar amarya da uban miji da uban amarya mal haka yarinya na aka fito da ita mala yadda ka san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana kallo ana ihu ana tafi ana kida ga iyaye da gemukan su kun tunkari kabari amma ba ku da hankali dole sai mun yaki wannan jahiliyar a kashe kuɗi a banza akan abin da bai da amfani mutane suna mutuwa da yunwa da talauci kun je kun kama wuri kuna alfahari ‘ya'yanku suna bayyana tsiraici haka za a zo ana kiɗa ana rawa ana kiɗa ana rawa a fili wannan kam uwar miji ma za ta zo ta zauna da kujerar uwar miji da abin da haka yarinya za ta zo tsirara wai wannan shine burgewa wai wannan wai shine wai ci gaba wani comparison da muka yi muka ga wani biki da aka yi a coci ‘ya'yan arna ne suka yi biki shigan da suka yi da kuma wani biki da aka yi na ‘ya'yan musulmi bilal azimu malam shigar matan ‘ya'yan musulmin kazan tattafi na ‘ya'yan cocin su ka san me ka ji hikimar su arnan ai ba koyi da ku suke ko musulmi ba ku ba kwa burge su da haka ba wata arniya da abin nan kai ne kai ne kake ba ni sunan shi kake sha'awar yahudanci da rayuwar kafirci to haka za a zo wai kuma sai an gama wai sai a zo a ce wai wai a taimaka da addu'a Allah ya bada zaman lafiya ya bada zuri'a ta gari ƙarya kuke wallahi maganar zuri'a ta gari ai kun gama kashe ta ai zuri'a ta gari ku keta dokar Allah kun sani ku saba wa Allah kuma ku zo ku biyo masallaci ku ce a taimaka da addu'a da wani dan invitation ɗinka kaga mutum da addini da shi ake komai amma in an zo biki a gidansa malam kamar gidan arna mata malam mutane sunna su a baki sunna su a fuskar su gemun su kawai mata sun fi karfin ku ai ta tsiya yanzu fa malam ko makarantar islamiyya in ba kai da gaske ba wallahi kaga matan aure ko makarantun islamiyya da ke in ba kai da gaske wallahi tallahi malam tabarruji za su mace za ta zabka kwalliya ta zuba turare ta taho islamiyya tana ado ta sa hijabi ta race jakata islamiyya ta qur'an da in ba kai ba irin wannan a ganta ta ciki tafi koma gida ki je ki canza kayanki abin da ya kamata malami mai mata kenan ko su zo su ki su sa uniform sai ga suna sa atamfa mai tsada suna sa sun yi wani kwalliya da da siket ɗinsu a waje duk a makarantun islamiyya ita fa mace tsiyarta in ta samu wuri barna ce da ita ta'adi suna da barna mata in aka sake musu ba kwa so a fada amma sai an fada mace sai da sa ido mace sai da kulawa in ba haka ba za ta ja ka a ƙasa ta barka cikin bala'i su daman Allah ya yi su 'yan son kwalliya ne da biki duk kwalliya da biki da ta saba wa Allah Allah wadaranta ‘ya'ya malam an waye gari malam sun rena iyaye sun rena iyaye ba sa iya ba sa bin magana iyaye wai yarinya yanzu sai dai a ta lallaba ta ba ku kashe mata miliyan kaza ku mata aure wallahi wai sai dai ku lallaba ta to yanzu yanzu momi to yanzu abin ya za a yi kaza ni wallahi ma muku kaza kaza kaza ba ki zazzane ta da tsumagiya ko jiya an kamo wata yarinya wata yarinya budurwa wata tana cewa a taimaka mata wallahi ta rasa yadda za ta yi na ce hajiya ki kyale ta duniya ma za ta yi maganinta na ce ke ko ki bi uwarki ko kar ki bi ki ga abin da za ki riska na ce ai na gaba ki da hankali ni ma yanzu nan da aka kawo kyauri na ko gaishe ni baki ba wannan yana nuna cewa ba ki da hankali ko kin ce min ina wuni kin ce ina kwana kina ta wani turbina fuska ga aya ga hadisi ko ki bi ko kar ki bi mu zuba mu gani in za ki bi Allah ki bi in ba za ki ba duniya ma za ta yi maganin ki za ki je ki auri mijin da sai ya gara ki ya casa ki ya dake ki ya zagi baban ki ma kuma a ce ya sake ce baran sake ba mu hadu a kotu duk ba ga sunan ba mazan suna yi suna jan ku a ƙasa wallahi wato malam raina ya ɓaci akan wani al'amarin akwai fitina akwai fitina wato in kana karanta ayoyin nan sai ka ga malam wato kamar kai Allah zai sauke kawai Allah sa mu cika da imani da haka yan uwa musulmi Allah ya ce wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula Allah ya yi faɗa wa matan annabi ya ce wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah ya ku matan annabi ku tuni abin da ake karanta a cikin gidajen ku na ayoyin Allah wal hikima da sunnar annabi ku kiyaye alquran wa sunna da ake karantawa to su dai sun yi sun bi mu kuma sai da awar musulunci a baka sai da awar musulunci yarinya ga yar islamiyya ne ana zuwa islamiyya amma da an zo aure wani ma sai an gama shedanci a gama kuma sati dai abinda za a ci kuma bai zai samu ba gidan malam me abu mai daɗi a cikin sabon Allah me abu mai daɗi a ciki me abu mai daɗi a ciki wani ya yi aure tun da aka auro yarinyar nan sun siya mata waya ta wajen ko miliyan ɗaya ba ta da aiki sai cacin kawai ba gyaran gida ba shara ba kulawa da abincin miji yar cacin ya je ya auro su ne 'yan wannan matan zamanin wallahi an haɗa ta da zabgegiyar waya da aka kawai da aka zo aka yi biki aka yi komai kullum tana falo ta ɗora kafa ɗaya bisa ɗaya tana ta danne-danne ya dawo abincin rana ba a gama ba tana cacin na dare fa wallahi yanzu abin da mata suke kenan da waya sai ta kashe ka wallahi yunwa ka zo wallahi me ina abincin ka ce wallahi ba samu ta yi ba ka san me take yi cacin take yi to irin wannan wayar in ka ga za ta dame ka sai ka ɗauke ta ka sayar da ita ka je ka sayo buhunan shinkafa ka ajiye a gida ka nemo mata nokia ta dubu uku da ɗari biyar ta raka ni kashi ka ce riƙe in na neme ki anan ma haɗu a nan gurin ba kulawa da yaro ba kulawa da gida sai danne danne aikin kenan wai zamani wai ana kira ba dudu ina zuwa da Allah dudu ta shiga gurin bata fita ba suna chatting za ku yi dariya saboda ba ku da mata a shi yasa an kai aure za ka ɗau seti matan zamanin nan suna yi wa mutane seti za ka gane kuranka wallahi wani mu dakata anan saboda yanayi na lokaci gobe insha Allah sai mu dora a wannan hadisi na Allais mata sai ku yi hakuri nan yau kam na rufe da ku na san za a yi ta yi amma wallahi sai mun faɗa gobe ma sai mun daɗa faɗa Allah ya shiryar da mu ya shiryar da ku wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh